على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna suratun rum a za mu tashi a daidai aya ta ashirin da hudu kamar yadda muka tsaya a hutun da muka yi na karatu yau insha Allah za mu dora wa min ayatihi na mara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah maɗaukakin sarki yana mana bayani akan abubuwa da suke faruwa a duniya kuma yake nuna mana su a aikace don mu san shi mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abubuwan da suke nuna samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala yurikumul barqa khawfan yana nuna muku walƙiya ga matafiya da suka hau kan jirgin ruwa ko matafiya da suke tafiya suna ganin walƙiya wanda take tattare da tsawa khaufan wa tama'an idan kuna tafiya kuka ga walƙiya khaufan za ku ji tsoro saboda ruwa zai dake ku a hanya ruwa zai dake dabbobinku ba mamaki koguna sai ambaliya hanya ta toshe khaufan yurikumul barqa khaufan Allah yana nuna muku walƙiya idan kuna kan tafiya wannan khaufan din ana fassara ta lil musafiri min as-sawa'iq idan matafiyi ne idan ya ga walƙiya to akwai tsawa kuma tsawa takan sa mutum ya tsorata tsawa takan sa mutum ya tsorata ya kuma firgita wa tama'an kamar yadda kuma kuna ganin walƙiya da tsawa kuna tsammani shi ne tama asalin tama daman tsammani ne bahaushe ya ce tsammani balarabe ya ce a tama'u bahaushe ya ce tsammani wana kuna tsammanin ruwan sama duk lokacin da aka ga wanda yake zaune a gida almuqim idan ya ga walƙiya ya ga ya ji tsawa ai yana tsammanin samuwar ruwan sama ko to wannan duk yana cikin ayoyin Allah yurikumul barqa khawfan idan kuna tafiya wa tama'an in kuna zaune a gida menene barka wannan walƙiya da tsawa da za ku rinka gani haka yake yi tabaraka wa ta'ala inna fi dhalika laayatin a cikin wannan wato a wake wai da zilmin sama'i ma'a kuma yana saukar da ruwa daga sama shi yake saukar da ruwa daga sama fa yuhi bihi al-arda ba'da mawtiha ay fayuhi bil matari al arda ba'da mautiha wannan ruwa sai ya rayar da ƙasa da shi bihi din ana nufin bil matar allazi anzalahu Allah ruwan da Allah ya saukar da shi sai ya rayar da ƙasar da ta mace ba'da mautiha bayan da ta mutu ana nufin mutuwarsa ta bushe ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe ƙasa ta yi fari ba ruwan sama an ɗauki watanni ciyawa ta bushe dabbobi sun cinye ɗanye-ɗanye ciyawa kun ga wannan motul art ta bushe ta ƙeƙashe to sai kuma Allah ya saukar da ruwan sama fa yuhyi bihil arda ba'da mautin sai Allah ya raya ƙasa da wannan ruwa bayan ta mutu inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin wancan bayani da aka yi maka akwai ayoyi ga mutane da suke masu hankalta duk wanda yake da hankali ya ga ƙasa ta bushe ruwa ya dake ta ta fara tsirar da ciyawa ta yi koriya shan har ake zuwa a yanka da lauje ya kamata ya yi tunani waye ya tsirar da wannan ciyawa duk wanda yake da hankali in ya ga walƙiya ya ji tsawa ya san dai ba bature ba ne daga ingila ya turo tsawon nan allah ne ya turo tsawa to mai hankali inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun ya kamata ya gane akwai samuwar allah tabaraka wa ta'ala ya allah mun yi imani da kai ya allah mun yarda da kai ya ubangiji ka sa duk lokacin da muka ga waɗannan abubuwa suna faruwa a cikin mu mu ƙara imani mu ƙara kusanci da kai tabaraka wa ta'ala to Allah ma sai kuma Allah ya ce ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
wa min ayatihi har yanzu yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala an taquma as-sama'u wal ardu bi amri da sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da ƙasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai as-sama'u wal ardu sama ta tsaya ne da umarnin Allah ƙasa ma ta tsaya ne bata rubta ba da umarnin Allah ita ma sama ta tsaya bata rikito ba da umarnin Allah shi yasa bata rikito ba in ka dora wani abu kan wani abu in ya dade ko iska ai tana iya ka dore shi to me yasa sama bata rikito muku ba akan umarnin Allah bi amrihi ke Allahu akbar Ibn Mas'ud yace qamata ala ghairi umrin bi amri sammanna da kassai sun tsaya babu wata fila ba wani abin da aka kafa ba itace ba katako ba rodi ba siminti komi babu haka kawai fa saman take tsaye ta ɗaya ta biyu akan ta ɗaya ta uku akan ta biyu ta hudu akan ta uku ta biyar akan ta hudu ta shida akan ta biyar ta bakwai akan ta shida babu fa amud ba wani tushe ba wani abin da ya rike bi amurki kawai da umarnin Allah Allah ne ya ce ku tsaya kuma haka za su yi ta tsayawa ila qiyami sa'ati wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri da ayoyin Allah ne daga cikin ayoyinsa ne sammai da kasai suka tsaya da umarninsa tabaraka wa ta'ala yadumu qiyamuhuma bi amrihi tsayuwar sama ba za ta rikito ba tsayuwar ƙasa ba za ta rubta ba suna dawwama ne da umarnin Allah kawai Allah ne ya ce ku yi amma abun mamaki ka duba ɗan adam Allah zai ce ya yi sai ya ƙi duba sama duba girmanta Allah ya ba ta umarni ta yadda ta yi duba ƙasa duba faɗinta duba zurfinta Allah ya ba ta umarni ta yadda ta bi umarnin Allah amma ɗan adam ya ƙi bin umarnin Allah an ce ya yi ya ƙi ya yi shirka ya haɗa Allah da wani ya yi bida'a ya yi addini ba irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya saba wa shari'a ɗan adam ya keta dokar Allah ɗan adam ya ci mushe ɗan adam ya sha giya ɗan adam ya yi zina ɗan adam ya yi ƙarya ɗan adam ya yi sata ɗan adam ya yi zalunci ɗan adam ya aikata duk abin da Allah baya so dan adam kuma ya kwanta yayi bacci har da munshari dan adam amma yau ga sammai da kasai sun tsaya da umarnin Allah Allah ya ce thumma idza da'akum da'watan sannan idan Allah ya kiraye ku kira daga cikin ƙasa ibnu abbas ya ce minal qubu sai kuma bayan wannan Allah zai zo ya kiraye ku daga cikin kaburruka kamar cewa za a yi ku tashi ku zo idan antum takhrujun sai ga kunan kuna ta fitowa minha daga cikin ƙasa da yawa daga cikin malamai suka ce idza da'akum da'watan idza antum takhrujuna min al-ard akwai lokacin da za a zo Allah zai kiraye ku kira daya yace ku tashi bayan kun mutu sai gaba ɗayan ku duk sai kun fito daga cikin wannan ƙasa ku tafi filin tashin kiyama inda Allah ya ce a taru na farko dai akwai mutuwa ai kiran Allah ne duk wanda ya mutu Allah ya kira shi ya ce ka gama rayuwar duniya tafi kama hanya an kama hanyar lahira za a je a yi wata sabuwar rayuwa ta gaba ita ce barzakh wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asun bayan nan an kwanta sai Allah ya kashe kowa sai Allah ya kwantar da kowa mulki baya hana mutuwa malanta ba ta hana mutuwa sarauta ba ta hana mutuwa kuɗi baya hana mutuwa lafiya ba ta hana mutuwa ba abin da yake hana mutuwa ta ɗauki mutum babu abu ɗaya ne yake hana mutuwa ya ɗauki mutum shine Allah da malanta tana hana mutum ya mutu da wani babban malamin shekaran jiya bai rasu ba a ƙasar saudiya sheikh rabi al-madkhali babban malami ne a saudiya a madina allah ya ɗauki ransa malami mai ilimi da ilimi yana sa kar a mutu da wannan bai mutu da sarauta tana hana a mutu da mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero da bai mutu ba mulki dai na duniya allah ya bashi amma ana cikin tsakiyar mulkin aka rasu mulki baya hana mutuwa da kuɗi suna hana a mutu da alhaji aminu ɗan tata da bai rasu ba kuɗi dai dukiya dai arziki dai da ɗan adam zai mallaka da bai mutu ba ni da shi yake gaya mini wallahi wata rana a falansa ya ce malam komi da ka sani na gata Allah yana yi wa ɗan adam ba abin da Allah domin ba wallahi malam ya ce wani abin da a duniya dai nan ni dai ban ga abin da ni nake son sa bai bani ba ya bani ya ce kawai ni yanzu so nake Allah ya ɗauki raina in mutu in shiga aljanna wallahi haka ya faɗa na ce alhaji ciyaman Allah ya jinkirta maka ka ci gaba da aikata aikin alkhairi ya ce na gaji da duniyar nan na gaji da ita wallahi na daɗe ban ga mutumin da yake burin wai a ɗauki ransa ya tafi ba irin wannan datti da bawa Allah idan ya yi kwana ɗaya biyu bai yi aikin alheri ba bai taimaki wani ba har faɗa yake wani kusa da shi shi fa baya jin daɗi kullun gidansa zuwa ake kullun kuma kullun bayarwa yake ku je ku tambaya alhaji aminu dan tata kullun yana zama ba sarauta ake ba ba komai ba za a je a gaishe shi duk wanda zai je gidansa ko za a je al'umma za ta jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya gari gari ake zuwa to ba ran da za a yi tashi a inda ya zauna bai bayar ba kullum fa kaga Allah ne mai bayarwa kullum fa wannan kuma ku je ku tambaya za ku ji tarihinsa bayan ya rasu dinnan za ku ji rubutun da za a kan shi amma yau yana ina yana kabari Allah ya girmama shi ya ajiye shi dab da annan Muhammadu don tsakaninsa da inda manzan Allah ke kwance ‘yan taki ne ba su da yawa ƙwarai kuwa to baki'a ne a yi makabartar baki'a ne ai Allah ya girmama alhaji aminu ɗan tata Allah ya girmama wannan mutum Allah ya cika masa burinsa bai ba ƙaramin mutum ba ne ai kuma abin da zai ba ku mamaki mutum mai aƙida ahlus sunna sosai aƙida ba ba bid'a ba shirka a tattare da shi wallahi duk wanda ya mu'amala da shi ya sani duk wani surkulle din nan da ake da wani abu duk baya yi alal fitra kana zuwa da ka masa wannan magana tarkacen ma- dariya yake kawai a waye yake sosai Allah ya masa nasibi ya ɗebi wannan shekarun baya haɗa zance ƙwaƙwalwarsa bata taɓu ba ƙwaƙwalwarsa bata taɓu ba yana tafiya da ƙafarsa haƙwaransa suna nan idansa yana gani a lissafin shekarun addinin musulunci ya kai shekara ɗari a lissafin boko ne ake cewa lissafin shekara casa'in da hudu ko da wani abu. abin tambaya yana ina yanzu ya tafi to wallahi kai ma sai ka tafi da haka da mulki da gata da shugabanci yana hana mutuwa da janar Muhammadu Buhari ai da bai rasu ba ko jiya ko shekarar jiya gata dai da dan adam yana da to inda ya je karewa duk abin da yake so in yayi magana za a kawo masa a hana shi mutuwan nan amma sai da ya sha da sati guda yana cikin asibiti yana kwance bai ma san wa yake kan shi ba ina mulki ina dama da matsayi jiya yawar haka ɗaya daga cikin manyan manyan malamanmu a wannan jiha sheikh dr abdullahi yan kaba yana nan da ransa kamar yadda nake da raina yanzu ina magana aka yi hira da shi aka yi magana da shi aka yi komai da shi jiya ya je taro ya yi wa'azi ya yi nasiha amma yau da safe an waye gari bayan ɗazu muka binne shi muna kallo muka ɗauki dokta muka tona rami muka muka sa shi wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sheikh bin Usman yace da asuba na ga wayarsa yace yana ɗagawa yana zariya Sheikh bin Usman nace ah dokta Abdullahi yanka ba kawai sai ji an ce ba shi bane yace a me faru shi ya ɗansa ne ammar sai fashe da kuka yace malam ya cika yace ya rasu saboda ai ba a tsammanin mutuwa shi baya tsammanin ta inda ba tsammani na imani na musulmi ba mu ma kuma ba mu tsammanin ta amma ɗazu ɗin nan da azahar muka binne shi a cikin kabari jiya da azahar a masallacinsa shi wa mutane limanci da azahar aka gaggaisa da shi yau da malinta da ilimi da tsabar da'awa da shugulin addini da karantarwa da kishin addini da son da'awa yana hana mutum ya mutu da malam bai mutu ba ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون kowannen mu sai ya mutu kuma kowannen mu sai ya tafi idan ana karanta ƙur'ani ku rinka tuna me Allah yake faɗa Allah yana gaya mana bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa jama'a rayuwa ba ɗaya bace kun ga yadda kun mu a tare anan to akwai fa inda zamu taru kowa ya gyara alaƙarsa da Allah kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya bi Allah iya daidai abin da za a iya yi ka kula da sallah ka kula da jam'i ƙur'anin nan wannan ƙur'anin wannan ƙur'anin hanyar tsira kenan wannan littafin albarka ka rinka karanta shi kana samun lada kana samun matsayi a wajen Allah da wajen mutane ka riƙe wuridinka ka riƙe sallolinka ka riƙe nafilfilinka ka riƙe salatinka ka riƙe sadakanka ka riƙe zuwa makaranta a rinka ganinka a wajen aikin alheri saboda a nan makarantar ce za a tunatar da kai Allah don ka gyara mu'amalarka mutuwa ba ta sallama nawa ne lafiyayye ya mutu min gairi suƙumin ba tare da ciwo ba lafiyar sakalau nawa ne mai mulki da tsabar mulki yana cikin mulkin ya mutu nawa ne mai ilimi cikin iliminsa ya mutu ibnu abbas ranar da aka binne shi sahabbai cewa suke dufi da tabi'ai cewa suke dufinal yawma ilmun kasir yau an binne ilimi mai tarin yawa duka waɗannan mutanen suna jiran summa idza da'akum da'watan idza antum takhrujun mu kyautata alaka da ubangiji mu zauna lafiya da Allah tabaraka ta'ala mu bi shi mu yi masa da'a daidai gwargwado mu yi ta addu'a Allah ba mu kyakkyawan cikawa Allah rama mu ce
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah mai mulki da sarauta bayan ya gama wannan bayani sai ce walahu nasa ne man fil samawati duk abin da ke cikin sammai wal ardi ay wa man fil ardi kenan da abin da ke cikin kasai duka duna Allah dunna Allah ne wannan ma bai isa ba yace kullul lahu qanitun dukkan su gaba daya masu yi masa da'a ne abinda ake nufi kullul lahu muti'un kullul lahu qanitun kullun lahu muti'un dukkan su gaba daya da wanda yake so da wanda baya so sai yayi wa Allah da'a a dole tunda ai zaka mutu Allah ne yace ka mutu ai ko kai da'a ba kowa in ba Allah ba waye isa ya faɗi wannan ya ce lahu nasa ne duk abin da ke sammai duk abin da ke cikin ƙasai ba wani mallakan kowa mallakar Allah ne tabaraka wa ta'ala malamai sun yi fassara guda biyu kullun lahu qanitun kullun lahu muti'un imamu al-kalbi yace hadha khasun liman kana minhum muti'an kullun lahu qanitun kullun lahu muti'un mimman kana minhum muti'an lillah ana nufin cikin waɗanda suke masu imani masu yi wa Allah ɗa'a duk suna bin Allah ana nufin banda wanda suke kafirai wanda ba sa bin Allah wannan fassara ta farko kenan Ibn Abbas ya ce a'a kullun lahu qanitun kullun lahu muti'una fil hayati wal baqa'i wal mauti wal ba'si haka yake kowa sai ya yi wa Allah ɗa'a kullum lahu qanitun duk suna yi wa Allah ɗa'a a rayuwa to ai Allah ne ya ce a rayuwa ai kaga ka rayu dole ka yi wa Allah ɗa'a a dole dole akwai ɗa'a da ake wa Allah a dole tunda Allah ne ya rayar da kai haka mutuwa Allah zai ce a mutu duk dabbar da Allah ya ce ta mutu dole ta mutu dan adam Allah ya ce mutu dole ya mutu kina kaga kullum lahu qanituna muti'una lahu kenan suna yi wa Allah da'a fil hayati wal mauti wal baqa'i da ma wanzuwa a bayan ƙasa wal ba'th haka kullun lahu qanitun dukkan su gaba ɗaya suna yi wa Allah da'a a tashin alkiyama ba wanda zai ki tashi yayi akwai wanda Allah zai ce tashi ya ce ba zai tashi ba to kullun lahu qanitun wa in asaw fil ibadati ko da ku sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala a wajen yi masa bauta inji ibnu abbas wa huwa alladhi na'am وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يودي دي الله كان سيكي تيبا duka wannan kayansa ne gaba ɗaya shi ne wanda yake yabda'ul khalqa yake farar halitta duk halitta ثم يعيده يخلقهم اولا shine yake halittan halitta da farko thumma yu'iduhum ba'da al-maut lil-ba'th kenan sannan kuma ya dawo da su bayan ya kashe su ya sake dawo da su yayi musu hisabi wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu shi yake faran halitta thumma yu'iduhu shi ne yake sake dawo da halittan bayan ya kashe ta kuma ya sake dawo da ita ya mata hisabi ba wanda ba zai tashi ba a ranar hisabi babu shi da musulmi da kafiri da kwaro da tsuntsu da dabba da aljani da mutum da kowa sun mai idu sai Allah ya dawo da shi ba wanda ya isa ya ki dawowa wa huwa ahwanu alai wannan abu ne mai sauki gare shi tabaraka wa ta'ala الربيع بن خثيم da Al-Hassan al-Basri da Imam Qatada da Imam al-Kalbi suka ce wa huwa ahwanu alaihi ai wa huwa hayyunun alaihi abu ne mai sauki halitta mai sauki ne a wajen Allah dawo da halittan bayan an kashe ta mai sauki ne ina so ku fahimci wani abu guda akwai fara halitta ko akwai kuma dawo da ita to da fara halittan da dawo da halittan wasu suka ce mai sauƙi ne wasu kuma suka ce dawo da halittan shi ya fi sauƙi inda za a kwatanta tsakanin ƙirƙiran halitta da dawo da ita to ai ai dawo da ita ai ya fi sauƙi ya ƙirƙire ta ma ya fare ta ya fari ɗan adam da babu shi ballantana yanzu bayan ya mutu an sa shi a kabari kuma Allah ce tashi ka sake dawowa ina son in maka lissafi da hisabi wa huwa ahwanu alai hayyinun alai wa ma min shay'in alaihi bi aziz babu wani abu da ya gagari Allah babu shi wa huwa ahwanu alai shi ne ma'anan ahwan um, wannan ahwan ya zo ne a kan wazanin af'al imam al'aufi daga ibn abbas ya ruwaito cewa kad ya ji'u af'ala bi ma'anar fa'il af'ala yana iya zuwa da ma'anan fa'il kamar yadda firazzak yake cewa إن الذي سمك السماء بنى بنا بيتا دائمه أعز وأطول إن الذي سمك السماء بنى لنا إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دائمه أعز وأطول abin da ake nufi Allah shine wadda ya ainihin wato gina sammai da ƙasai sannan ya gina wannan sama wanda take da turaku a azu wa atwalu ana nufin aziza tawila a azu kun ga ala wazni af'alu atwalu ala wazni af'alu amma sun zo da ma'anar wato fa'il ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abin da zai gagare shi mai sauki ne gare shi tabaraka wa ta'ala ya kashe dan adam ya tashi dan adam kar wani ya yi tsammanin wai akwai wata matsala wai bayan ya mutu ba za a iya tada shi ba ka yaudari kanka aka ma yi ka huwa ahwanu alai imam mujahid ya ce wa huwa ahwanu alaihi fassararsa wa huwa aisaru shine dai saukin wa huwa ahwanu alaihi wa huwa aisaru alaihi wa huwa ahwanu alaihi indakum wata fassarar mai sauƙi ne a gare shi a wajenku ahwanu alaihi ahwanu alal khalq duk an fassara yaqumuna bi sayhatin wahida gaba ɗaya duniya halittar duniya jama'a za su tashi ne bi sayhatin wahida da ƙara ɗaya sauti ɗaya kaga duk duniya da na sama da na ƙasa da kowa da komai duk abin da ka sani da ita kanta mutuwar ita kanta mutuwar fa za ta mutu ko ba ku sani ba mutuwa ita kanta za ta mutu sai ta gama kashe kowa sai Allah ya dawo kanta ya ce to saura kanki tun da aka yi duniya kike kashe mutane sai ta ce ya zan yi ya rab sai Allah ce ɗauki ran kanki da kanki za ta yi ƙara mutuwa za ta ce da na san haka zafi na fitar rai yake da na sauƙaƙa muminai lokacin da na zo cire ransu wannan yana nuna cewa ashe har mumini in an zo cire ransa ita mutuwa tana da ɗaci jama'a babu wani abu mai ɗaci irin mutuwa abin da yasa ba a ganewa in an tafi ai an tafi ne ba a dawowa da wanda ya mutu ya dawo da zai gaya ma kai lokacin da na zo mutuwa na ji wani ɗaci sakaratul maut ke almautu ya mutu ita mutuwa ita ma za ta mutu to Allah da ya halicci mutuwa ta kakkashe mutane ita ma ya katta to sai ta yadda mutane ta yadda halitta ga gare shi walahul masalul a'la Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da sifa madaukakiya al masalul a'la as-sifatul ulya fi samawati wal ardi abun buga misali madaukaki a cikin sammai abun buga misali madaukaki a cikin kasai duka ibn abbas ya ce ai ma'anar wannan ayar laisa kamislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa huwa shine wa lahul masalul a'la la ilaha illa huwa babu auna abin bauta da cancanta da dacewa in ba shi ba wa huwa shi Allah al-azizu shine mabuwayi a cikin mulkinsa al-hakimu mai hikima fi khalqihi a cikin halitta ta sa da ka ya koyan uwana wannan aya abinda take nuna mana cikakken mulki da sarauta da isa da kambama ta ubangiji bayan nan me Allah ya ci gaba da cewa na'am ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
Allah tabaraka wata'ala ya buga mana misali Ibn Abbas ya warware misalin cikin jimla mai sauki kafin mu fassara aya yace dan adam a duniya yana da wanda yake gadansa sashin ku yana satan yana gadan sashi mutum zai tara dukiya ya ci dukiyarsa ya more don baya son wani ya gaje shi ko yana jin tsoron kar wani ya gaje mai dukiya abu na biyu idan kana da ƙani ko yaya ko dan uwa ai za ku yi tarayya da shi wajen cin gadon dukiyar da ubanka ko ubanku ya bari ko uwa ku ta bari to ai wannan dan uwan naka ai zai rage ka da babu shi da za ka fi samu da yawa ko takhafunahum ka khifatikum anfusakum ke yace idan kuna jin tsoron wannan mimma malikikum kuma baka son haka a kawo kan kuku ba ku son a rage kuku to yace fa kaifa raditum an takuna alihatukum allati ta'buduna hashraka'i wa hum abidi inji Allah ku a karan kanku fa ba kwa so a taba muku dukiyar ku abinda kuka mallaka ko abinda kuke da dama a kan shi ba ka son shirka ba ka son kishiya kamar kana da mata ba ka so a ce wani mijinta ne kai ma mijinta ne idan kana da dukiya dukiyarka taka ce ba ka son wani ya cinye maka dukiyarka idan kana mulki yau in sarki ne kai ko wani shugaba ne kai yau ba ka so a ce akwai mai tarayya da kai akan wannan kujera kai ɗaya ne to in a karan kanku ku ba kwa son abokin tarayya to me yasa kuke yi wa Allah abokin tarayya kun gane misali mu yanzu a tsakaninmu mu ba ma son abokin tarayya ko to me yasa muke muke yi wa Allah abokin tarayya me yasa muke wa Allah shirka ya Allah zai mallaki ƙasa ya mallaki sama ya mallaki ƙasa ya mallaki duniya ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki komai sannan kuma wai a zo bauta wai ana bauta masa kuma ana bauta wani ba shi ba ai ba a yi masa adalci ba yaya za ku ku yadda da wannan a karan kanku amma shi Allah ku yaddar masa da haka shine Allah ya ce daraba lakum masalan min anfusikum ay bayyana lakum shab'an bi halikum Allah ya bayyana muku wani kama da hali irin naku وذلك المثل من أنفسكم wannan misali ne a karan kanku ku gane yace halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum cikin abin da daman ku ta mallaka kuna da abokin tarayya cikin bayinku cikin matanku kuna da abokin tarayya fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku da shi min mali fa antum fihi sawa kuna daidai da su kana da baiwarka a ce wani ma baiwarsa ce kuna tare ko kuma dukiyarka a ce alhaji wani sai a daɗa kiran wani a ce shi ma wannan dukiyar tasa ce kamar yadda kai ma taka ne ai ba za ka so ba kowa zai so ce nasa ne ai abin da ake nufi hal yusharikukum abidukum fi amwalikum allati atainakum yanzu dukiyar da muka baku Allah ya ce bayanku suna tarayya da ku ne wajen mallaka da Allah ya baka kuɗi yaron gidanka tare kuke mallakan dukiyar da Allah ya baka arziki bawan gidanka tare kuke mallaka ba cewa kake naka bane ai baka so a ce na wani ne so kake a ce naka ne to yaya shi Allah da ya mallaki abu za ka yi masa kishiya ya ce ta khafuna ka khifatikum anfusakum kuna jin tsoron kada su yi tarayya da ku a cikin dukiyarku su raba dukiyar nan tare da ku kamar yadda ɗa yake jin tsoron ɗan uwansa abokinsa ɗan uwansa sa'ansa yayansa su yi tarayya da shi wajen cin gadon uba ka khifatikum anfusakum ba ka so a ce dan uwanka shi zai cinye dukiyar ubanka shi kare ko yanda za a zo raba gado ba za ka so a ce dan uwanka shi zai cinye ba dole za ku yi tarayya da shi yace kama ya khafu rajulu sharikahu fil mirasi kamar yadda dan uwa yake jin tsoron dan uwansa a wajen cin gado a in a sanka ne kai a sanka kai a burinka in babanka ya kai ya bar miliyan dubu to ya kam ina ma a ce da kai dai ne ɗansa to wannan shine takhafunahum ka khifatikum anfusakum baka son wani ya zo ya yi tarayya da kai a cikin wannan abu to yaya za ku yi wa Allah kishiya wajen mallakan abin da ya mallaka da mulki da yake mulka tabaraka wa ta'ala kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun kamar haka ne muke muku bayanin ayoyi dalla-dalla da mutane waɗanda suke wato suna hankalta yanzuruna ila hadhihi dalail bi uqulihim suna dubi zuwa ga waɗannan dalilai da hankulansu gani irin na tunani mai kyau da hankali mai kyau ba mutum ya zama kamar dabba ana buga misali baya fahimta baya ganewa ba akuya ce za a zo a yi mata magana ba ta fahimta kai ko akuya ma ai wani lokacin ana gaya mata ai tana gane ana jan kyak za ta tafi ai to ya mutum zai zama kamar dabba ko ya mafi dabba in hum kal an'ami bal hum adall Allah ya ganar da mu je akaram kallah من اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala yace bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bari dai waɗanda suke sun yi zalunci azzalimai anan ana nufin alladhina ashraku billah wanda suke shirka da Allah sun bi soye-soyen zukatansu ne fi shirki wajen shirkan da suke da ubangiji tabaraka wa ta'ala bi ghairi ilmin jahalan da jahilci ba tare da ilimi ba sun jahilci bima yajibu alaihim abinda yake wajaba a kansu ومن يهدي من أضل الله wane ne ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi abinda ake nufi fa man yahdi man adallahu Allah waye ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi babu in dai Allah ya batar da mutum ba wanda ya isa ya shiryar da shi haka in Allah ya shiryar da mutum ba wanda ya isa ya batar da shi in Allah ya azurta mutum ba wanda ya isa ya talauta shi haka in Allah ya talauta mutum ba wanda ya isa ya azurta shi idan Allah ya bawa wani lafiya ba wanda ya sai sa masa guba ya kashe shi haka kuma idan Allah ya yi niyyar kashewa ne ba wanda ya sai hana ya mutu komi na Allah ne shi yake abin da ya ga dama mulki da tasarrufi wa malahum min nasiri ba su da wanda zai hana nasirin anan ana nufin mani'ina wanda za su taimake su su hana su bata ko kuma su hana su azabar Allah babu alanan tashi alkiyama yamna'unahum min azabillahi azza wa jalla duk wani mushriki duk wani kafiri duk wani azzalimi duk wani dan wuta duk wani tsinanne wani mala albarka duk wani shaki famalahum min nasirina a ranar tashin alkiyama bai da mani'ina nasirina mani'ina alladhina yamna'uhum waɗanda suka isa su hana su wai Allah kada ya musu azaba babu billahi azimu idan mutum ya yi barnar da ya barna idan ya zo Allah yana masa azaba ba uban da ya isa ya hana Allah ya maka azaba jama'ar da ka mulka ba za su kare ka ba ‘ya'yan da ka haifa ba za su taimake ka ba yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'anul yughni idan kuɗi ka tara ko dukiya dukiyarka za ta rako ka kabarinka amma kuma ana binne ka za ta koma ƙwarai kuwa dukiyar mutum duk abin da ka mallaka zai biyo ka kamar yadda mutane suke biyo ka kawai ganin sa ne ba a yi amma da an binne ka za ta koma sai a je kuma a rabe ta a ƙasar ta shikenan in ma ba a rabe ta ba dai ta zama asara ba za ta maka amfani ba a cikin kabari alaji shagonka shagunanka motocinka kadarorinka gonakinka gidajenka abinda duk ka tara a duniya ka manta Allah ka tara su ba za su je su hana Allah ya maka azaba yau mai kiyamata ba to yau me ya amfanin wannan dukiya da zan tara ta bai isa in sa ta a gaban Allah ta hana ni azaba ba yanzu idan anan duniya ne kana da kuɗi wataƙila aka kama ka sai ka ba da kuɗi ka ce a sake ka idan anan duniya ne kana da mulki sai a ce kana da wani immunity kana da wani kariya kana da wani tsaro saboda mulkin da kake da shi to a wurin Allah ba ruwansa da sarautarka da mulkinka da matsayinka da abin da kake da shi ba ruwan Allah in ya tashi yi kawai yi zai inna ma amruhu idza arada shay'an أن يقول له كن فيكون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر فأقم وجهك للدين كي إخلاص الدين كذا الله شيء فأقم وجهك للدين أي أخلص دينك لله الله yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaya maka kai kai addinin ka don Allah kai sallah don Allah kai azumi dan Allah ka je haji dan Allah ka je umra dan Allah kai karatun qur'ani dan Allah kai zakka dan Allah kai ibada dan Allah duk abin da zaka yi dan Allah kai addinin nan dan Allah ba wai kai shi dan wani ba dan wani baya bada lada faqim wajhaka lid-dini hanifa haka sa'id bin jubair yace ana ce iqamatul wajhi ana nufin iqamatul din wasu suka ce aqim wajhaka lid-dini hanifa saddid amalan daidaita aikinka idan an ce alwajhu shine ma ya tawajjahu wato ma ya tawajjahu ilayhi al-insan abinda mutum yake fuskanta to kai dan Allah hanifan ma'ilan mustaqiman alayhi ka kauce wa duk wata hanya karkatacciya kauce mata mustaqiman alaihi ka tsaya akan daidai fitratallah wannan nasab ne alal igra ana nufin ilzam fitratallah ka lazimci addinin Allah ka lazimci fitrar Allah ka lazimci musulunci Allah ce fatarar nasa alaiha wanda Allah ya halicci mutane a kanta allati fatarar nasa alaiha allati khalaqan nasa alaiha ka lazimci addini wanda Allah ya halicci mutane ne akan addini haka ibnu abbas ya faɗa haka da yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa suka ce alfitra ana nufin islam addini shine al-islam wasu malamai suka ce wannan aya tana nufin muminai ne kadai masu imani da Allah alladhina fatarahum Allah ala al-islam wadanda Allah ya halice su akan musulunci riwaya ta zo ingantacciya daga Abu Huraira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuladu yuladu ala al-fitrati fa abawahu yahawidanihi wa yunassiranihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantiju al-bahimata هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها dan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani anan akan fitratallahi allati fatara an-nas alaiha adalcin Allah asali duk wani mutum da ka sani ana halittarsa ne akan musulunci sai dai ubansa ko uwarsa su mai da shi ba yahude in su yahudawa ne ko ubansa ko uwarsa su mai da shi ba nasare in su nasarawa ne ko ubansa ko uwarsa da ya sha nono a wajenta ta mai da shi ba majuse idan su majusawa ne kaga asali Allah ya halicci mutane ne alal islam akan addinin musulunci fitrar cisa ya ce ilzam fa'aƙin wajen haka liddini hanifa fitratallahi allati fatara nasa alaiha لا تبديل لخلق الله babu canji ga addinin Allah tabaraka wata'ala babu canji ga abinda Allah tabaraka wata'ala ya halitta kenan anan zamu ce la tabdila li dinillah la tabdila li khalqillah la tabdila li dinillah ba wanda yace canja addinin Allah kenan akan iya kuma fassara shi khabarun bi ma'anan nahi to ya zai zama khabarun bi ma'anar nahi la tubaddilu dinallah la tabdila li khalqillah khabarun bi ma'anar nahi la tubaddilu dinallah kada ku canja addinin Allah kada ku yi bid'a kada ku kawo wa mutane wata shari'a da ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama ya kawo wa mutane kamar yadda mujahid ya faɗa da ainihin wato malamai Allah musu rahama suka ce ilzamu fitrat Allah ilzamu din Allah ku lazimci addinin Allah wattabi'uhu ku bi addinin Allah la tubaddilu tauhid bi shirki kada ku canja tauhidi da shirka kada ku dawo maimakon ku sa mutane su yi tauhidi kume da su kuma suna shirka ba a son haka la tabdila li khalqillah kada ku canja wa mutane sunna ku dora su akan bid'a zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini miƙaƙƙe walakin na aksaran nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane wato ba su sani ba anan abin da ake nufi yan uwana Allah ya yi duk abin da zai yi kuma ya yi mutane bayani na gaskiya kuma ya turo annabi ya yi sharhin shari'a saboda ka kada wani ya canji kada ya canja shari'a kada ka ɗora mutane akan shirka bautan wani Allah ku daina dora mutane akan tsafi ku daina dora mutane akan bautar kaburruka ku daina dora mutane akan bautar mutane ku daina dora mutane akan bautar duwatsu da bautar ra'ayi ku daina ba wa mutane wasu mutane rububiyya saboda wani matsayinsu saboda wani walittakansu ko wani iliminsu ko wani tsoron Allahnsu da ake tsammani kada a da su matsayi na Allah kada a shirka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ku dora mutane akan addini fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wannan al-islam alladhi fatara an-nasa alaihi wanda Allah ya halicci mutane a kai yaya ake kira akan al-islam shine kira akan al-kitabu al-qur'ani was sunna da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku riko da wannan manzon Allah ya faɗa abdu alaiha bin nawajiz ku riko da haƙwaran ku masu ƙarfi masu fawa abdu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur ku nisanci a hirdinku da ƙirƙirarrun abubuwa sababbi na daban wanda ban ce a yi su ban ji annabi wanda shari'a ba ta zo da su ba ku kiyaye fa inna kulla muhdathatin bid'a da abin da aka ƙirƙira bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan wata bid'a bid'a bata ce jama'a bid'a bata ne wa kullu dalalatin fi nar dukkan kuma wata bata tana cikin wuta akwai wani bayani da kake nema sama da wannan ka rike sunna تعيش على السنة وتموت على السنة وتهيا أهل السنة ترايك كذا كان أهل السنة با كان بدعة با يا كر النبي يا كر شريعة الله يا كر مجنى النبي إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya kawo mu lokacin da mutum musulmi zai bude baki ya ce kada a yi aiki da magana a Allah ya kawo mu wani lokaci mai wahalar sha'ani mutum ya buɗe baki ya ce kar a yi aiki da hadisi me hadisi magana annabi ya gaya maka ka ji da ka wai kada ka yi aiki da magana manzon Allah yanzu wannan yana neman ka da alheri akwai bala'in da ya wuce wannan akwai sharrin da ya wuce wannan akwai masifa akwai tashin hankali akwai abin da zai jawo asara wa mutane sama da wannan irin waɗannan mutane su je kiyama su ce wa manzon Allah ne har za ka iya sauraron wannan wannan tunani lallai kiyama ta kusa tashi Allah ganar da mu Allah ya ɗora mu akan hanya ta ƙwarai ɗan wana kamar yadda aka sani akwai rashe-rashe da aka yi mana wannan ƙasa akwai babbar rasuwa da aka yi ta tsohon mace tsohon shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari dan uwanmu ne musulmi kuma dan arewa kuma ya mutu yana sallah kuma ya mutu musulmi alal islam alhamdulillah da haka muna masa addu'a Allah ubangiji ya karbe shi yana musulmi kuma ya yafe masa Allah ji kansa da rahama laifuffukan da yayi kamar yadda ni ma ina yi kai ma kana yi wancan ma yana yi kamar yadda kai ma watakila za ka iya zama a wannan kujerar ka aikata wannan laifin muna fatan Allah ya yafe masa kuma duk mutumin kwarai ya yafe masa saboda duk mutumin da ya riga ya mutu ya kwanta a cikin kabari ya zama abin tausayi ba za ka ci riba ba in Allah ya masa azaba ba za ka ƙara ƙiba ba ba wani daɗi za ka ji ba da ka musulmi in ɗan uwansa musulmi ya mutu to yana masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa da haka muna masa addu'a a matsayinsa na shugabanmu abin da ya mana na daidai Allah ya ba shi lada ya ninninka masa wanda ya mana na kuskure ubangiji Allah ya masa afuwa mu ma kuma mu masa afuwa afuwar Allah ita ce babba bayan wannan an yi mace-mace akwai a ubanmu kuma jagora ɗaya daga cikin dattawanmu a tajiran wannan ƙasa shine Aminu Alhassan ɗan tata a wannan gari na Kano da Allah ya masa rasuwa babbar rasuwa ce sosai kuma alhamdulillah huwa mata alal islam shi ma wal iman ya rasu akan musulunci da imani kuma an binne shi a Madina a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata da sunan wannan majalisi mai albarka Alhaji Aminu Allah sallanta ta Allah gafarta masa Allah ya fi masa Allah sa dan aljanna ne Allah kuma ayyukan da yi na alkhairi ubangiji Allah ya ninninka masa lada kurakuransa da laifuffukansa a matsayinsa na dan adam ubangiji ya canja masa su su zama kyawun ayyuka a yau ma a wannan gari namu na Kano mai albarka malami ne shahararren malami da'iya mai majalisai mai wa'azuzzuka akan mumbarai mai masallacin juma'a mai karantar da ƙur'ani mai karantar da tafsiri ɗan gwagwarmaya ɗan kira akan hanyar Allah annabi ya ce Allah ya ce ahlus sunna da'i ila kitabillahi wa sunnati rasulillah ɗaya daga cikin jigajigan sunna a wannan ƙasa gaba ɗaya da Afirka ma gaba ɗaya da duk inda ake jin Hausa a duniya gaba daya Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya karbe shi shahidi Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sa dan aljanna ne Allah ya bawa iyalan Sheikh Dr. Abdullahi yan kafa hakuri Allah kuma ya hada masa kan ƴaƴansa da iyalansa kun san sunansa alkunyarsa kun san alkunya malam Dr. Abdullahi yan kafa Abul Aitam uban marayu duk cikin malamai shine mai wannan suna abul aita me yasa shi kuma Allah ya jarabe shi yana son taimakawa marayu da rike marayu yau ga 'ya'yansa sun zama marayu abul aita ake ce shi haka da aka binne shi ma kalmar da aka bi shi bayan an ce Allah ya ji kansa sai da aka ce Allah ya ji kan abul aita so muna fatan 'ya'yansa da zuri'arsa kamar yadda malam ya rike marayu ya taimaka musu Allah ya rike masa ‘ya'yansa ya kuma taimaka musu an ce mu sanar da ku duk wanda yake bin Dr. Abdullahi ‘yan kaba bashi ya je wani abin da yake bin malam bashi ko kuma ya samu Profesa Abdullahi Pakistan shi ma ya bashi ya sanar da shi ko ni nan da nake magana a zo a same ni a gaya mini insha Allah za mu rubuta abinda ake bin sa kuma za a yi kokari a biya ku sani cewa basussukan da kuke bin mamaci biya masa basussukan ko yafe masa shine zai sa ya samu rahamar Allah tabaraka ta'ala ya Allah ka raba mu da mutuwa da bashi ya Allah idan mun mutu da bashi Allah ka biya mana Allah ka yassare mana ‘ya'yanmu da zuri'armu da masoyanmu Allah ka sa su biya mana duk ba su suka suke kanmu. Ya Allah idan akwai bashi akan Dr. Abdullahi ɗan kaba Allah ka biya masa, Allah ka biya masa, Allah ka sa ɗan aljanna ne Allah ka masa rahama. Muna yin ta'aziyya ga kowa da kowa da ‘yan mace-mace da aka yi a wannan ƙasa da wannan gari namu na Kano da sunan wannan majalisi na tafsiri na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandun. da waɗanda na ambace su da wanda ba ambace su ba gaba ɗayansu muna addu'a Allah gaba Allah gaba ɗayansu ya yafe musu Allah kuma ya sa sun huta kuma muna shaida mutane yau an dawo tafsiri da dukkan sauran karatuka da muke gabatarwa a nan za mu dakata insha Allah abinda muka faɗa ni daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana afuwa idan uwa ya aiko naira ɗari biyar sadaka a masallaci yan bukatar addu'a su muna sa shi ma a ciki yau ba tambayoyi insha Allah saboda kurewar lokaci wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh